بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة متسادوة أو أن مسلاتي متارة البركة مركز نمجيما دنشي قبدا مجلس منا القرآن wannan shine majalisi na 31 muna shidda bakwai ko bakwai ga watan zulhijja hijira daga garin makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da uku ga watan bakwai a kalandar bature da watan shidda yawa 2025 kamar yadda muka saba kamun mu shiga cikin karatunmu inda kwai tambaya daya zuwa biyu muna iya mu amsa kamun mu wannan alaikum salam
sunan na ga da su samun masallaci aka sa imam imam musa a cikin da kagirafi shi ne yake bimacin da ya
a'a al-imam kalmar imam ba wai tana nihin limami ba al'imam shi ne jagora na al'umma ta musulmai da yadda in aka yi itlaƙin da yake lokacin nan da kwai khilafa ta musulunci idan aka ce wani al'imam kurum shi ne ko ya kasance wani ko hakimi ko kuma sultanul a'azam dukkansu ana kiransu da al'imam shi sanya a matsala ta shari'a in ana bayani sai a ce ba wanda ya cancanci ya zartar da kisasi in ba al'imam ba ko wanda liman ya sanya ya kasance mamayin shi kina alkali waidan su ne wanda in wani zai kashe to su ne suke iya wasi to ba wani wanda yake da hurumi ya ce a tun da dai an muni ga abin da shari'a ta ce bari in tashi in yi a'a al'imamul azam shi ne yake da damar ya haka rubuma ya kasance sultan ne ko kuma sunan wani ne wanda ake kiran shi da al'imam musa ba wai shi wancan musa alaihi salam nabiyun layi ko kuma kalimun layi ko kuma rasulun layi haka ne ake kiran shi insha Allah na'am shi matsala ta biyayya wajibi ne duk wanda Allah ya rigayi ya damƙa mai jagorancinku a hannun shi wajibi ne ku mai biyayya ko da yana ku, ko da shi in ainihin fasiki ne wajibi ne addini ya hane mu da mu huta akan shugabanninmu in ya shugabanka ya kasance to wajibi ne ka yi mai biyayya kuma yadda ubangiji yake umurtar mu a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu rasula wa ulul amri minkum ga wannan ƙa'ida ce amma wanda wajibi ne duk lokacin da aka ce wannan jagora ne a gare mu to wajibi ne mu yi mai biyayya yi mai biyayya mu taimake shi mu yi nasiha mu yi haƙuri akan cutar wanda yake mana wannan wajibi ne wannan bai dacewa kuma mu huta daga tunda da akwai babi wanda da yawa daga cikin malaman shari'a suke rubutu akan shi al-khuruj an sultan to wani irin jagora ne ya kamata a yi a huta daga bayan shi sun kawo dawabi sai in yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma dai in wani irin zalunci yake muku in yaya yake kurin ku bar shi da Allah bai dacewa a huta a huta daga bayan shi jagora wanda yake na na na musulmai ta sanya in ka dauka da kwai maganganu wanda da yawa daga cikin malamai sun yi akan mas'ala al-khuruj an sultan duk lokacin da ya kasance matsala ce wadda gaskiya shiga cikin natan zai kawo ɗan rudani wannan barin da shi dai yahi wannan ne da kwai maganganu wanda malamai suka kawo kamar shekul islam ibn taimiyya yana bayani yake cewa mahama balaga min zulmin ra'iyya wa akhsi amwalihim wannan koda ya kasance shi wannan jagoran zai kama ya ringa ba su kashi ya ringa ba wanda yake jagoranci kashi akan zalunci da sauransu to wajibi ne da kwai ta'wilin hadisin da suke kawo in darba zaharaka wa akhdha malaka ya cewa wai shin shi jagoran koda ya ba mu kashi ya kwace dukiyoyinmu wajibi ne mu zamna a ƙalƙashin shi mu yi biyayya in ka koma cikin minhajus sunna na ibn taymiya ya kawo yake bayani akan afadul muslimin ya hauna anil khuruj wal qital fil fitna masu fadala daga cikin musulmai suna hani a huta daga bayan jagora wanda yake na musulmai da yaƙi tare da shi kuma khasatan lokacin fitina kamar yadda suka kawo abinda abdullahi bin umar ya kasance ya aiwatar sa'idu bin musayib ya kasance ya aiwatar aliyu bin hussein da wa'ansunsu lokacin da aka wuta amul harra ai sun yi bayani akan abu ne wanda bai wannan ba haka da kwai mazhab ahlul hadith sun yi bayani akan tarkul khuruj an al-qital tarkul khuruj bil-qital an al-buluki wajibi ne kai wanda kake bin jagoranka ka kame kanka da huta daga yi mai da'a ko kuma yin wanda yaƙe shi ko kuma huta daga yi mai biyayya abu maganganu ne dai wanda suna da yawa gaskiya akan matsalar inda ka ɗauka da kwai maganganu na ahalus sunna wal jama'a wanda su ne wannan manta ba suna bayani suna cewa kamar galibin ahlus sunna wal jama'a sun ce akan la yajuzul khuruj anil a'imma baya dacewa mutum ya fita daga jagororin shi duk wanda Allah ya sanya ya kasance shine jagoran ka to bai dacewa ka huta daga bayan shi koda ya kasance wannan jagoran naka yana zaluntar ka kai ya kai ma ya huddu takobi akan ka da kai wani abu yana iyawa ya kashe shine in dai zaluncinsu bai kai ba zuwa ga kahurci wanda yake mabayyani in dai ya kai zuwa ga kahurci mabayyani to wannan an ba da dama mutum ya huta ko kuma a aka tabbatar wannan jagoran ba shi ba sallah kuma ba shi ba wai kira akan tafarki wanda ya shahi abin da zai gyara wa al'umma abin da ya shahi addininsu na musulunci duka wannan abu ne wanda wanda malamai sun kawo wajibi ne in dai ba wannan abin ba aka samu ba ka hurci wanda yake mabayyani ko kuma a'a yayi bara'a da yin sallah to a wannan lokacin da ai bai yiwa ai kafiri ya jagoranci ragama ta musulmai amma dai a tsarin da ake in dai zalunci ne yake muku in dai kaza ne in dai kaza ne kai koda ya kwace dukiyoyinku ya kama ku yana ba ku kashi akan zalunci to wajibi ne a yi mai biyayya babu hurumin a huta daga bayan shi ba a yi mai bore ba a ce a an huta daga bayan shi wannan mafi yawa daga cikin wannan kamar yadda wannan imamun nawawi a cikin sharhu sahihu muslim ya kawo shi ma dogon bayani akan haka haka su mujahid da wa'ansu daga cikin tabi'ai duka sun ta yi babi ne wanda yake da girma a cikin matsala ta shari'a da koma hatta da ƙananan littattafan da muke karanta sharhu sunna na imamul barbahari ya kawo dogon bayani akan al-khuruj an sultan kurin mutum mutane su ware su ce su sun fita daga bayan jagora na musulmi to in dai ba wai tabbacin kahurci ba aka samu tare da shi ba ko kuma a ya fasa in ka koma kan mu'tadid wannan ibn abbad lokacin da babban dalilan da mutanen shi in garin shi suka kawo suka ce ai ya fasa hutawa sallar juma'a tare da su kawai aka ce shi tun da safe yana gindin iyalin shi suka ce a in dai kan wannan matsala ce ya cancanta tunda ba a san ba sallar juma'a ita ce take hada talaka da mai kuɗi tunda su cikin cikin masarauta da kwai da kwai da kwai masallaci na kamun salawat amma dai sallar juma'a ita ce da kwai aljami'ul kabir wanda kowa da kowa yake fitowa to a wannan halin suka ga shi in an jima bai fito ba ba wani dalili kace to wannan ya huta ya cancanta a huta daga bayan shi shine lokacin da suka rubuta wasiƙa zuwa ga Yusuf bin Tashfin suka aiko mai nan wanda su ne wannan almurabitun suka aiko suka ce suna neman a taimake su jagororinsu sun koma wa an su jagorori sun koma mata an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya zo aka yi negosiyasiyo aka sake dawa ya zo ya kwace mulkin ya ɗauko shi ya kawo shi magarib ya ajiye shi to duka wannan abu ne wanda gaskiya matsala ce wadda tana da wannan wannan wannan wannan wannan wannan tsauri da yawa yana da kyau da gaskiya a yi takatsantsa a kanta saboda wani sa'in muna kai kanmu zuwa ga wannan sai mu ringa hirar ai ya cancanta saboda ya yi zalunci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma dai shi kuma da kwai lokacin da da kwai almutatarrifun wanda suke wuce gona da iyaka akan matsala ta huta daga wanda yake jagora matsala ce dai gaskiya wadda in dai ba wai tabbacin kahurcin shi aka tabbatar ba to gaskiya bai dacewa in wani irin zalunci yake yi talaka ya huta daga bayan jagoran shi in dai Allah ya riga ya bashi to ai hakuri ubangijin da ya bashi in ya ga dama sai ya kwace kuma zalunci in yayi kai to yana da limit in ya kai karshe to ubangiji zai yi salab in wannan mulkin da ya bada kamar yadda yake bayyana wa malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha ubangiji idan ya ga dama sai ya kulkace wannan mulkin daga hannun shi shi wannan azzalimin ya ba wanda ba azzalimi ba shi dai abin da aka yi so ga talaka ya yi wa shagoran shi addu'a in Allah ya karba to insha Allah kowa zai wanye lahiya amma dai mummuna addu'a ba ta sanyawa a samu hasken hasken tahiya والله تعالى أعلم بك نعم wannan soyayya daban biyayya daban a'a biyayya daban soyayya daban wannan kuma abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qulubu junudun mujannada ita zuciya sojoji ne wanda suke daure da da kayan aikin su yace in Allah ya hada ma ta'alafa wannan wannan wannan mattafaqa ta'alafa duk zuciyar da ta haɗu da ƴan uwar juna ta ji ƴan uwar ta ce kullum zaka gani sun kullu soyayya juna kuma wa mata khalafa ta nakara kuma duk lokacin da waccan zuciyar ta kyamaci wannan so da yawa zaka gani mutum ya zo kurum wannan ya zo ba mai komi ba amma dai kurum bai ji ba zai iya mu'amala da shi ba shi ne wannan al'abulani ne wanda ubangiji ya sanya mana ya rataya mana a cikin zukatanmu ina iyawa in zo in ganka baka muni ba banna mu'amala da kai banna san ka haka kuma ina iya zauwa kowa ya kika wannan nan ya soka soyayya daban biyayya daban a'a in ka ce baka san shi banna san ka amma dai kuma wajibi ne maka biyayya dokokin da ka zartar mana wajibi ne mu yi aiki da su wannan kuma wani abu ne daban soyayya kuma da nake maka ita ma wani abu ne daban so nawa za a zo a yi a yi wa a yi wa khalifa mubaya'a su wani da su wani bisa san shi amma dai za su tsaya kalkashin takobin shi za su yi mai biyayya za su yi aiki tare da shi amma dai ya sani da bisa san shi wani a cikin shari'a musulunci su hatta da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi mubaya'a da kai wanda basu yarda da mubaya'a ba ka dauki misala Ali bin Abi Talib da shi da Muawiya lokacin a cikin wa'inda suke tare da Ali da kai wanda basu yi mubaya'a ba ka dauki misala Usman da Ali bin Abi Talib Ali bai ma Usman mubaya'a ba sai daga baya Ali ya ma Usman mubaya'a kaga wannan wannan abu ne wani daban amma dai kuma zan tsaya kalkashin da'arka soyayya daban biyayya kuma daban ka kai a naka wanda ake jagoranci wajibi ne ka yi biyayya bai dacewa ka huta ka yi tawaye game da shugabanka wannan aƙida ce ta hawarijawa su ne wanda suke keɓancewa su yi ta zagin shugaba abinda ba su iya gyarawa ko idan an ba su ragama su ba sa iya yi ba wannan duka abu ne wanda bai dacewa nan abu ne soyayya wani abu ne daban kuma biyayya kuma wani abu ne wanda yake daban don duk wanda Allah a bai cikin wannan imani daban imani wani abu ne daban bai daga cikin biyayya da ita ce aka umarce ka imanin ka zai cika idan ka musu biyayya amma dai soyayya kuma wannan an abu ne daban wani abu ne daban so da yawa ina yin ka amma dai kuma ina yin wancan banna wancan wancan da nake mu baya a shi wancan wanda nake so in shi Allah ya bawa wannan wanda banna so wanda banna so in shi Allah ya bawa wancan wanda ban nake son shi Allah bai bashi ba amma dai wajibi ne da shi wancan abokin adawar da wannan wajibi ne mu biyayya akan umarnin da shi wancan zai bada wannan wajibi ne amma dai soyayya wani abu ne kuma wanda yake can daban wanda ya kaso shi baka so shi ba ba zai kara ma komai ba zai rage komai ba wallahu ta'ala a'lam shi gaskiya mas'ala ta wannan nasussuka na shari'a sun mana bayani akan biyayya game da jagororinmu wannan kuma jagororin namu matukar wai ba a tabbatar da wannan insa ba kahurcin sa kahurci wanda yake mabayyani ba ko kuma a nisanta su da masallatayyan ko rashin sallah su tunda sallah ita ce gimshike wannan addinin duk wanda ya barta kamar yadda manzo Allah yake bayyana al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara alƙawarin da yake tsakaninmu da su shine sallah duk wanda ya bar wannan sallah hakika ya riga ya kafirta to lokacin da aka tabbatar wannan bawa Allah ba shi ba sallah duk wani umarni da kyakkyawa nisantar da kanshi yake yi ya hani da mummuna ko mummuna shi ne yake umarni a kanshi to a wannan wajibin wajibi ne mu kaurace wa wannan mutumin mu yi buri mu hudda shi amma dai matakar zai ringa zaluncin mu ya dauke dukiyoyin mu yayi kaza yayi kaza to wannan kuma babu wani abu akan mu wajibi ne mu yi mai biyayya kamar yanda addini ya ya ya mana umarni akan shi wallahu ta'ala a'lam sati da ya gabata mun yi bayani akan ko mun tsaya ƙarƙashin aya ta talatin yau insha Allah za mu tashi akan aya ta talatin da ɗaya inda ubangiji yake mana bayani wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ubangiji yake bayyana mana idan ba a manta ba ubangiji ya ɗauko mana bayani ne daga harkon halittar mu kamar yadda muka yi bayani surar zatta mana bayani akan matakaiya na rayuwarmu daga kaza zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza har zuwa inda ubangiji zai kulle kofar wuta ya kulle kofar aljanna mun yi bayani akan hadisai wanda suka gabata wanda ubangiji yake bayyana mana mas'ala abin da ya shayi a mas'alar wuta da aljanna ubangiji ya mana alƙawari ya yi alƙawari ya ce zai cika wannan aljanna kuma haka zai cika wuta wali kullum mal'uha yake cewa za a zo a sanya mutane a sanya waɗanda suke fajirai da kahurai da munafukai da yan bid'a da suwaye da suwaye a sanya su wutar jahannama har ya kai inda ubangiji zai ringa ce tambayar wuta halinta la'ati shin kin cika za ta ringa cewa ubangiji inda kwai daɗi a ƙara mini a wata riwaya yake cewa ubangiji ba zai bar daidai inda allura za ta shiga wuta wutar jihannan fati ya cika wannan wura haka kamar yadda muka karanta hadisai sati da ya gabata wanda suke tabbatar mana yake wannan ga yadda tsarin ubangiji yake yadda zai yi wa aljanna kamar yadda muka karanta wa qalan naru inna ma har zuwa da riwayoyi na Imam Bukhari da Muslim haka riwayoyi wanda Imam Tirmidhi ya kawo lalle ubangiji zai cika wuta zai cika aljanna da duk wanda suka cancanta a cika su shi ne bayan ya bayyana mana sakayya ga waɗanda suka fajirce ba ubangiji ga sakayya su ta jahannama ita ce makomarsu to su kuma waɗanda suka yi daidai ga abinda ubangiji zai yi musu a gobe kiyama shi ne yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id a wannan yinin ne za mu kusanto da aljanna kusantarwa wadda take ba mai nisa ba gata nan kuna ganinta wannan idan muka ɗauki wannan aya ka ganin ubangiji yake kawo uzlifatil janna muka kusanto da aljanna ga suwa lil muttaqina kana buƙatar ka san ita wa micece aljanna kuma su waye za su shiga aljanna saboda nan ya kawo maka ya ce maka uzlifatil jannatu aka kusanto da aljanna lil muttaqina game da masu takawa to ita aljanna micece aljanna ka tsaya hadisi ɗaya lakan ya isa ya wasafa maka micece aljanna aljanna shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a cikin gidan aljannan nan hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qala Allahu azza wa jalla a'adtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداقا مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ubangiji yake cewa na tanadar wa bayuna bayuna wanda suke nagari ma la ainun ra'at abinda ido ba taba gani ba zidan da ka bude sabulanka ka bude tele zaka ringa ganin gashi nan wancan dogon bainin ga kaza nan ga kaza nan ga kaza nan ga irin kayan abinci ga irin kaya na shakatawa ga irin kaza ga irin kaza to duk abin da za a yi da abin da za a kirkira a nan gaba to babu shi a cikin gidan aljanna abin da ido ba taba gani ba wala uzunun sami'at haka kunne bai taba ji ba wai wani ya baka labarin irin kayan daɗi irin kaza iri kaza wani kunne bai taɓa jin labarin ba abinda ido abinda abinda kunne abinda bawa zai riska a cikin gidan aljanna ya ce kai wala khatara ala qalbi bashar qat ko da musuwa a cikin zukatanmu a ce a ai da kai irin nau'i kaza na jin daɗi da kai iri kaza na abin tashi da kai iri kaza na kaza da kai iri kaza na kaza yace ko shi bai taba dosuwa ba a cikin zukatanmu ba shine manzo Allah yace gaskatawar ba gaskatawa abinda ake hudi ka koma cikin alkur'ani ka zo ka ji ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu sajada fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ribat san ba abinda ubangiji ya boye na abinda take zai dadadawa ido rai lokacin da ta kalla yace jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na daga abinda suka kasance suna aikatawa su suwa sune as-salihin sune al-muttaqin kaga wannan shine ka yake tabbatar mana aya ta 71 ta cikin suratul zukhruf ubangiji yake bayyana nan wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun a cikin gidan aljannan nan da kai abinda rai take bukata rai take take take so ta samu wa talazzu al-a'yun abinda idanuwa ta idan ta kalla za ta ji dadi yace kai kun kuriskan dan barya wa antum fiha khalidun ku inna madawwama ne a cikin gidan aljanna haka idan ka koma cikin muhammad ubangiji yake bayyana masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghairi asirin wa anharu wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min khamarin lazzatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم kaman huwa khalidun fil nar wasuqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum ubangiji yake bayyana mana kwatankwacin aljannar da aka yi wa masu takawa tanaji kaga nan a wannan aya ya ce maka wa uzlifatul jannatu lil muttaqina a can ma cikin muhammad sai yake ce maka allati wu'ida lil muttaqun wanda aka yi wa masu takawa tanadinta yace a cikin tafiha anharu da kai koramu min ma'in ghairi asin koramu na ruwa wanda yake tatattar ruwa wa anharu min laban kuma da koramu na madara lam yataghayyar ta'amuhu ba irin madara ba wanda idan ta kwana dandaninta zai canza za ta yi tsami ka sha estoma ta dame ka yace dandaninta bai canza ba yanda take ajiye a yau ma haka take yace wa anharu min hamrin kuma da kwai koramu na giya ba giya ba irin tamu ta nan duniya ba ka sha ta sa ka maye ka sha ta sa ka hutsari a wando ka sha ka hudda maka hankalinka a'a waccan ka sha ka shi daɗi ka ƙara ƙarfin jikinka ya ce lisharibina ga masu sha in baka so ba a tilasta maka ba saboda fiha ma tashtahihi al-anfus abin da duk rai take so in baka san wannan da kai wancan yace min sharibina wa anharun min asalin musaffa kai a cikin a cikin gidan aljanna nan da kai korama ta zumuwa zumuwa kuma wadda take tantagariya ta tatta yace walahum fiha min kulli samarati a cikin gidan aljanna nan muna da dukkan wani nau'i na ga ayan itace dukkan wani nau'i na ayan itace da kai su a cikin gidan aljanna in kana so kurum jayyawa za ka yi gaci in ka ga dama ka ba kanka wahala ka ba kanka wahala in ka ga dama yanzu maka yanzu maka shine can a cikin suratu halati yake cewa yatufu alaihim ghilmanun mukhalladuna bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatun mimma yatakhayyarun wa lahmi dayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun ta cikin gidan aljanna nan da kai wa'an siyara ɗan dubi-dubi wanda abin sha'awa wurin kallon su yake cewa suna zagayi a tare da su da kwai kofuffuka da kwai sahannai tarmus-tarmus na arziki da kwai kofuffuka a tare da su kurum za su ringa baka kana sha ganinsu ma abin sha'awa ne masu Allah sallahu alaihi wasallama yana bayyana mana lokacin da ɗan aljanna ya buƙaci ya samu ɗa ai yanzu ai ba a iya yin wannan ba yin wannan dogon sikirin ai wata tara ana shan wahala a zo ayi wani reno wata goma sha ai wata goma sha takwas ayi waye ayi waye ka taitala kai waye yace abin da za a yi in dan aljanna ya nuhaci Allah ya bashi da yace kai tsaye matar za ta dauki cikin cikin ya bayyana kai tsaye dan ya fito kai tsaye kuma zai zama to mutum danka ne Allah ya halicci kayan shi kuma a matsayin ɗanka to wa'annan yaran za su ringa yawo a cikin gidan aljanna da wannan bi akwabin wa abari ka wa kasin bi ma'i la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun a cikin gidan aljanna ko ƴaƴan itace gwargwadon abin da ka zaba kuma ga walahmi ɗayarin mimma yashtahun ga ɗiyan tsuntsaye nan nama na tsuntsaye abin da rai yake so in talatala kake so in jimuna kake so in kwakwa kake so in agwagwa kake so gwargwadon abin da kake so shi ne za ka samu za ka samu ka cika more kuma in ka cin wai baka ji witilinka ya kumbura ba ka ce ka Allah ya na cika kuma ga wani abu can ka ce bari in ta yi in yi amai in hudu a ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kurum ɗan aljanna kakin shi da hutsarin shi da bayan garin shi kurin wata zuwa ce wadda za ta fito kuma zuwa kamshin almiski take shi ke na an huta lissafi kuma ka ƙara wani abu ka ƙara lodawa ka ƙara lodawa ga abubuwan suna da yawa ya ce wa faki hatin mimma ya takhayyaro ne wala hami tsairin mimma ya shtawo wa haurul ayin kan ɗan ɓarya da kwai mata wanda suke na haurul ayin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wasafa mana yake cewa wannan hurul in inna da za a ɗelakkar ubangiji ya saukar da ita saman duniya yace wallahi tallahi masu mulki da sun ci kansu sun ci junansu akan kowa ya samu wannan mata ɗelakkar wallahi da ta addabi wannan duniya shi ne yake bayyana mana yake cewa ka amsalin lu'ul'il makanun wa'innan haurul aini inna ya ce kaci kwatankwacin allu'ulu lu'ulu diyaman wanda aka gyara shi aka kawatar da shi suka gani al'amarin ba in muka tsaya muka ce bayani za mu yi a cikin gidan aljanna tuho bayanin ba gaskiya zai ɗaukan mana lokaci iya lokaci aga idan ka koma cikin cikin suratul dukhan ubangiji yake bayyana mana kazalika wajnahum bi huril ayn yana mana bayani innal muttaqina fi maqamin amin mun ga la'akari kan kalmar wannan almuttaqin za mu zo kanta yanzu muna bayani ne akan gidan aljanna kaga a can a cikin suratul qaf ya maka bayani almuttaqin a cikin ya maka bayani almuttaqin a cikin suratul muhammad uidda masalul jannati allati wa'ida almuttaqun a nan suratul dukhan sai ya kawo yake ce maka innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun kaga wanda suke da takawa suna da wani matsayi wanda yake amintacce ko wani masauki wanda yake amintacce a gun ubangijinsu a cikin aljanna wannan aljanna wadda take da koramu idanuwa na koramu yace yalbasuna min sundusin wa istabratin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bi hurin ayn wa'annan masu takawa wa'annan mutanen nagari wanda ba su mega abin duniya wani abu ba Allah suka sa gaba duk abin da suke yi suna neman yarda ubangiji yace tabbas za mu aurar da su ga wa'ansu mata wanda ake kiransu da haurul ayn ya da'una fiha bi kulli fakihatin aminin wa'inda ya aljanna za su dinga kira a kawo musu dukkan wani 'ya'yan itace amintattu ba wanda zaka ci ba kurme ta da maka a cikin 'ya'yan itacen da kawai wanda cikin ka bai bukatar shi in ka ci ya tada ba iso ba da kawai wanda in ka ci bata maka ciki zai wannan amintattu ne gangariya ne sai yake kara mana layar zuku na fi halmota illar mota tal'ula wa ƙahun azabar jahe duk wanda ya shiga aljanna ba ɗanɗana mai wata mutuwa ba koma bayan waccan mutuwa ta farko wanda ya riga ya yi a rayuwar shi ta duniya kuma ubangiji ya ishe musu azaba ta wutar jahannama kaga wannan shi ke tabbatar maka ba kai babu wani laifi da za ka yi wa ubangiji ya ce na yi mushi da kai ku huddo mini shi daga wuta ku huddo mini shi daga gidan aljanna ku kai mini shi wutar jahannama ci sanya a cikin suratul hud ubangiji yake bayyana mana a ba'an gaira majzuz wani wata kyauta ce wata baiwa ce wanda ubangiji ya mana da kyauta wanda ba mu ba yankakka bace ba kullun zamu moru wannan yankakka wannan wannan kyauta da ubangiji da ya mana shine ya tabbatar mana yake ce mana fadlan min rabbik wannan wata fadala ce daga ubangijinka wanda ba kowa ubangiji yake datar da shi ba sai wanda ubangiji ya zaba kaga wannan suratul dukhan kenan idan muka koma cikin suratul ur haka ubangiji yake bayyana mana innal muttaqina fi jannatin wa na'im kaga wanda suke takawa wanda suka ji tsoron Allah a rayuwarsa ta nan duniya suna cikin aljanna aljanna kuma da ni'ima yace fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun sakamakon aikin da kuka yi a rayuwarku ta nan duniya an ba ku dama ku ci hani'an mari'a ku ci ku cika cikin ku ku sha ku cika cikin ku wannan sakamakon ayyukan ku da kuka yi a rayuwarku ta nan duniya sai yake mana bayani muttaki'ina ala sururin masfufa wa'inna ya aljanna zaka same su akan gadaje sun yi kishin gide can yake wa wani mariko masufa waza rabiyu mabususa ga sunan fulo ne wanda suke na alhurma kurin kishin gide za ka shi kuma a tsarin rayuwar ɗan adam duk lokacin da aka ce kagawa ne ya yi kishin gide to su siziyo bi da wata damuwa ko kaɗa in ka ga mutum yana kishin gide to wannan mutumin ka tabbatar ne bai da wata damuwa amma dai mai damuwa ina shi ina kishin gide shi ne ke bayyana mana ga sunan sun yi kishin gide a cikin gidan aljanna kuma baya da haka wa zawwajnahum bi haurin ayn za mu komar rigaye mun auren musu da wa'ansu mata wanda suke halak malakain su ne wanda ake kiransu da haurin ayn ce wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kaga wa'inda suka yi imani suka umurci zurriyarsu akan su tsaya su kiyaye dokokin Allah su ma suka yi imani yace ubangiji zai hada su a gobe kiyama a cikin gidan aljanna tare da ƴan uwansu wama alatnahum min amalihim min shay in Allah sanya wancan ma'ahin shi ne a cikin aljannatul firdaus yake dan ya samu ya yi ɗan ƙoƙarin da ƙalƙashin rahama ubangiji ya sanya shi gidan aljanna yana mataki na harko ubangiji ba zai bar shi ba ya haɗa shi da ma'aikin shi haka da ɗan zai yi saba ma'aikin a ƙasa ubangiji sai ya haɗa shi haka ɗa da ma'aiki haka mata da miji haka ‘yan uwa da ‘yan uwa ya ce kullum ri'in bi ma kasaba rahim wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun duk lokacin da ubangiji ya kawo sai ya kawo ‘ya'yan itace ya kawo mana bayani akan nama kaka shi ke nuna maka anan ma duniya kayan jin daɗi ne tunda a cin kayan jin daɗi ne to a kaga nan ma ubangiji da ya sakin mana su shi sanya aka sanya wannan bahimatul an'am wannan dabbobi na ni'ima wanda mutum more shi da yake bayyana mana ga ayan itace ga ga nama nan gurgurun abin da dan adam yake bukata يتنازعون فيها كأس لا لغم فيها ولا تعسيم ويطوف عليهم ولدان كأنهم لؤلؤ مكنون هيغا وأنسيا رانا yara ne yara ne matasa 'yan ƙanana a cikin gidan aljanna ko yara ƙanana aka ce gulabu shine wanda bai kai sunnubu na na balaga ba suna yawo a cikin a cikin a cikin a cikin gidan aljanna kai ka ce wannan yaran diyaman ne wanda aka kawata shi ba dan komai ba saboda dan mu ji daɗi yace wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana 'azabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim a lokacin nan in suka ga irin wannan ni'ima ko in muka ga irin wannan ni'ima a cikin gidan aljanna za mu ringa juyewa ina tambaya malam bashir ya rayuwa ta duniya ya kaza ya kaza za a ringa tambaya ko mu ringa tambaya ina wani ba mu ganshi a gidan aljanna ba a lokacin nan a tsinka ya mana shi gashi can a wutar jahannama wannan shi ne tsari na ubangiji muna bayani akan gidan aljanna bai kamata mu tuno da gidan da ba maso ba Allah ya ije mu Allah ya kiyaye mana su zaka ga ubangiji yana mana bayani akan gidan aljanna in ka dauka suratul waqi'a ubangiji yana mana bayani sullatun min al'awwalin aw ashabul shimali ma aw ashabul fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun ubangiji sai wasafa mana mutane kashi uku ne a gobe kiyama da kwai al-muqarrabun Allah sun ya muna da gaskin su makusanta 'yan gaban goshin ubangiji insha Allah mu dai muna ciki ya ce sannan da kwai ashabul maimana da kwai 'yan dama su wa'innan insha Allah 'yan aljanna ne da kwai kuma ashabul mash'ama da kwai 'yan hagun wa'innan kuma Allah kiyaye mu da su shi ne yake bayyana mana wannan al-muqarrabun fi jannatin na'im suna cikin aljanna muni'inciya yace sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin da yawa sullatu min al da yawa zaka same su a bangaren al-mash'ama qalilun min al-akhirin kadan su ne zaka samu a wannan bangaren shi ne yake bayyana mana ala sururin mawduna wayannan zaka same su ala sururin mawduna akan gadaje wanda ga suna an kawata su muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishin gide a wannan a wannan gadajen kuma suna fuskantar juna yadufu alaihim walidanun mukhalladun ga yara su in ka dauka koda a rayuwa ta nan duniya yara ni'ima ne ka gansu za su hutar maka da wata wani tunani za su wannan in maka ni'ima ce ba karama ba shi sun ya ubangiji da ya zo cikin shura yake bayyana mana ya haɓu liman ya sha'u inasa wa ya haɓu liman ya sha'u zukur au yi zawujubun zukur adam wa inasa wa ya sha'u man ya sha'u aqiba yake bayyana mana samun iya ba karamar baiwa ba ce ba ubangiji idan ya baka mata kadai ya maka baiwa yace wani sai mai baiwa da maza kadai wani kuma ya hada mai mata da maza wani kuma ya mai baiwa ta ma bai ma aihuwa ita ma baiwa ce da abin da ubangiji ya gani ka gode wa Allah shi ne ke bayyana mana yaran nan za ka same su bi akwabin wa'aba muhalladuna masu madawwama ne a gidan aljanna bi akwabin wa ba'aba abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa wa fakihatun mimma yatakayyaru lahmi tayrin mimma yashaw wa hurun in ka amsal lu'mi makun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama haka yake bayyana mana wa ashabul yamini ma ashabul yamin yanzu kuma bayani bayan al-muqarrabun da kai wanda suke yan hannun dama yake bayyana wani fi sidrin makhdud wa qalhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasira la maqtu'atin wala mamnu'a wa furshin marfu'a إنا أنشعناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين haka wannan ba karamin badaɗi ba ne ba wanda ubangiji wanda ya tanada wa al'umma ta manzan Allah sallallahu ya tanada wa duk wanda ya yi takawa ya sanya shi gidan aljanna in kana so ka san girman aljanna gwargwadon abin da gare ka a cikin gidan aljanna ka koma cikin suratul ra'd ko cikin suratul ali imran ubangiji ko suratul hadid zaka ga ubangiji yana maka bayani مثل الجنة التي وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين كوكما وجنة عرضها wajannatin arduha as-samawati wal ardi wata aya wajannatin arduha arduha as-samawati wal ardi ita ce ta al-imran wajannatun arduha as-samawati wal ardi uiddat lil muttaqin yake cewa ku yi gaugawa ku yi rigaya rigaya wurin aikata alkhairi ko ku yi rigaya rigaya wurin samun aljanna wanda wannan aljanna hwadinta kamar hwadin sama da ƙasa take wa aka tadarwa su ne masu takawa kaga wannan ya ƙara zauwa wanda zai shiga gidan aljanna to shine mai takawa shine a cikin suratul ra'd yake bayyana wa masul jannati allati wa'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukluha da'imun wa zilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al-kafirin da yake cewa kwatan kwatan aljannar da ubangiji yayi wa masu takawa alkawali za ya sanya su a gobe kiyama kalkashin rahabaci shine koramu suna gudana a kalkashinta yace abin da ake ci a cikin gidan aljanna madawwami ne kuma inuwunta madawwama ne yace wannan ita ce makoma ta waɗanda suka ji tsoron Allah su kuma kahurai makoma su wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana gidan dan aljanna kaga wannan ayat ta Ali Imran ta tabbatar mana haka ayat da take cikin suratul har wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi 'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wallahu dhul fadlil 'azim wannan kwatankwacin aljanna wanda za mu shiga yake cewa kaman fadin sama da ƙasa take to wannan ita ce za a baka ubangiji in ya ga dama ya baka biyu ko kowa ne yana da aljanna guda biyu idan ka koma cikin suratu ar-rahman ubangiji yake bayyana mana wannan wannan waliman khafa maqama rabbih jannata duk wanda ya ji tsayuwa ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi to Allah mun ce mai samun aljanna guda biyu ɗayan gidan da za a baka gida ne na iyalanka matanka hurul in da matanka na duniya ku ta yi kushakuwa ta ya a cikinsu ɗayan gidan da za a baka shine wanda irin abokan wanda aka yi fafutuka a rayuwa ta duniya aka yi mutunci Allah ya datar da mu a cikin gidan aljanna tare wannan shine masaukin bakin mu duk wanda yazo zai same ni a can wancan kuma gida ne na iyaye shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasafa mana gidajen mu yake cewa gidan dan aljanna zaka same shi ne an yi shi da lu'lu'un mujawwaf lu'lu'u ne diamond ne wanda aka kurkure shi yace yura zahiruhu min batinuhu wa batinuhu min zahirahu ana ganin daga cikin shi ana ganin abin da yake waje daga waje ana ganin abin da yake ciki kuma shine kuma hadin sama da ƙasa naka ne kai daya za a baka guda biyu in Allah ya ga dama ya lullumka maka ya baka abin da ya huta haka kuma ka san wanda yake ƙasa ba ɗaya bane ba wanda yake sama ba haka za a yi ta tahiya abinda ka iya na daga alkur'ani za a ce maka ikra wartaki karanta kai sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen ayar da ka hardace karshen karshen masaukinka a gidan aljanna sai in Allah ya taimake ka danka ko babanka ko matarka suka kai wancan matsayin sai su janyo hannunka su kai kata Allah ya datar da mu insha Allah sati ko lokacin da muka dawo karatun Allah so yarda zan mu gaggaka wurin bayani in mun kammala kenan Allah so yarda sai mu yi bayani akan su suwaye almuttaqin wanda yake cancanci ko suka cancanci shiga gidan aljanna za mu yi da bayani dan mun kawo ayoyi insha Allah zan mu ko hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu akan mu zage ne dan mutse dan mu samu wannan wannan aljanna wadda take arruha ka ardis sama'i wal ard Allah ya datar da mu abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ga iyayenmu da kakanninmu da malummanmu Allah sai ne aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana wannan yanayi da muke ciki mai tsanani muna fata ubangiji ya latsafa mana ubangiji ya yalwata wa duk wanda ba shi da shi ya ya datar da shi da samun abinda ya kamata yan uwa da abin arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sai albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'a mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk